باب الوقف الوقف مندوب وشرط الواقف مكلف والاجر عنه منتفي وقفي shine ake cewa hudusi gida ne ko gona mutum ya ce wannan gidan na ba da shi hudusi ga wane da wane su zauna iya rayuwarsu yanzu wannan gidan za su zauna iya rayuwarsu ba siyarwa duk lokacin da aka ce sun gama rayuwarsu gida su ya koma hannun ne shi in kuwa ya sa su da zuriyar su har abada shi kenan su ya ta tafi a hannunsu amma ba zancen siyarwa shi ne hudusi alwaka mandubun shi hubusi mustahabi ne wa sharadul waqifi sharadin wanda zai bada hubusi mukallafin dole zama malakaje mai hankali wala ajru an mun tafi sannan ajire wa kuru akan shi ma bi wanda aka ajire ba zai bada hubusi ba fi milki kuma mutum zai bada hubusi a mallakar shi amma wani gidan baban ku ne sai ka ce zaka sa almajirai hubusi sai mu ce to ai ba na ka kai a mallakan ka ne zaka bayar hubusi walau shida mallakan nan ko ce kai sai kai za ka iya bada hubusi a winji bayin ko kuma za ka iya bada hubusin amfani ka ci tarin kamar itikari misali fili ne aka ce an baka daman ka gina ka zauna a filin nan shekara goma in an shekara goma ka kwashe gidanka to za ka iya ginawa sai ka ba mutane hubusin wannan gurin ko ka ba almajirai ko 'yan kasuwa ko ma waye ka ce ka ba su hubusi su zauna zuwa wannan shekara aukira ko haya ka kama hayan gida tana da damar ka bada wannan hayan hubusi ainihin miskinai ko almajirai ko wanda kace zai sai zuwa su da sigashin kuma shi hubusi ana yi da siga na hubusi ko wakafi wa sharɗu biyu mutaba kuma sharaɗi dole abun biyu ne cikin hubusi idan mutum ya bada hubusi sharaɗin da ya faɗa shi za a yi misali mutane ne guda uku ɗaya matan shi hudu ɗaya matan shi biyu ɗaya matarsa ɗaya sai suka zo gudun hijira shi ku wannan mai gidan yana da gida mai daki goma to da suka zo kowa da matan shi ko da ya zo sai ya ce mai mata ɗayan ya ɗauki daki biyar ya ce mai mata hudu ya ce a bashi daki ɗaya to yanzu a nan ai kaga a hankali bai adalci ko to amma ina shi ne wanda ya ga dama zai ba dole abu sharaɗin shi za zo a to ya za ka ba mai mata ɗaki ne ɗaki ɗaya ka ba mai mata dai ɗaki ya ce to ba na bane in ban bayar ma akwai mai cikin sani babu saboda haka dole a bi sharaɗinsa abin da ya ce ɗin nan dole shi za a bi ba ruwanmu da abin da ya kamata tunda ne nashi ne kuma shi ya bayar shi ne wa sharɗu fi mutaba sharaɗi a cikin hudusi mutaba wannan sharaɗi shi ne abu biyu amma da a ce cewa ya ga gida nan inda sun zo gudun hijira a je a ba su yanzu suka zo kowa za a ba shi gwargwadon abin da yake bukata ne kaga mai mata hudu an ba shi ɗaki hudu mai mata ɗaya ɗaki ɗaya ma an ba shi kakani daidai yadda dama mai gidan cewa ya a ba su abin da ya kamata wajen mabin hauzi hukunci yana cika bin hauzi da yin hauzi ko ya ce a bada hukunci in dai ba karba ba hukunci bai cika ba kuma wa kada an lallu ba yanke ba a siyar da abin hukunci in aka ce wannan abin hukunci ne misali mai gida ne sai ya ce wannan gurin na bar shi hukunci baya cikin gado yanzu wannan abin har abada ba za a sayar da shi shi ne wa kada an lallu ba وكون موقوف عليه malami ala litamlikin wa illa muslimi shi wanda za a ba wa hukunci ya kasance fa'alam ka sani cewa ya kasance ala litamlikin ya zama mazuwa na mallakar abu mana wanda za a ba wa hukunci ya cancanci ya mallaki wannan abu mai cancanta wa musulmi ba in ko ya cancanta wa illa musulmi ko da bai musulunta ba yanzu misali qur'anai ne ka siyo kake so ka bada su hukunci sai ka wajen 'yan kasuwa ba ga 'yan kasuwa ba yin sai karatu ba saboda haka dole ka samu wanda ya cancanta su wanda ki wannan abin yawa amma idan abin da ka siyo din ko da arne ne in dai ya cancanta ya mallaki wannan abin za ka iya ba shi musu shine wa illan musulmi ko da bai musulunci ba wa wani alama duni kan sabbala duk mutumin da ya ba da wusi ga yaro karami da yake ajiyewa shi yake kula da shi ya ba shi daren da gidan shi min nafsi ma kan shi to ƙarƙubila ita an karɓi wannan mutum ya gare shi amma ba su kula a nan yare ne ta haramta zaman gidan ga wanda ya bada mutum ɗan shi ne sai ya ce wannan gidan ko na mutu baya gado na ba wa ɗana wani hukunci kuma zan ci gaba da riƙe mar har ya balaga mallaka mar to yanzu ba mu ki ka rike bar ba amma kai din dole ka fita a gida to idan ya fita za a yi wa ya zan ha sai ya zamo ya ba da gidan haya lahu da shi yaron limbulumi daga nan har ya balaga in ya balaga sai ka haɗa da gidan da kuɗin shi ka bashi amma ka ce ka bashi wuce kuma kana cikin gidan har ka mutu sai mu ce zancen wuce zancen wuce ba dama sai an yi wuce wa man ala muayyani na garwaka duk mutumin da ya ba da hubusi a bisa muayyana ya ce na ba da wannan abin hubusi ga wane da wane da wane to yanzu ba da wanda hudu yanzu bayan wannan wane da wane gaba ɗaya sun kare wannan abin zai dawo da hudu shi asalin wanda ya bayar a man kalam ko wanda ya biya gurbin shi kamar magadan shi babun hibaci babin kyauta ke jazani ba tu ma yu ba min bila hajirin bi sigatin wa hauzin kamula jazani ba tun kyauta hibatu kyautan ma yu ba duk abin da ya rata a sayar a ba da shi kyauta ya halatta min bila hajirin amma kyautan yana halatta ne ga wanda ba hajjirin shi ba kaga banda yaro karami banda mahaukaci banda sawuhu da sauransu bisigatin kuma shi kyauta yana tabbata da siga ne ya ce wani na baka abu kaza kyauta sannan wa hauzin kamula kyauta yana cika da hauzi ne ko da ya sa shaidu akan ya baka fili ko ya baka gida ga kowa da kowa ya shaida amma bai danka ma ba in wani abu ya faru kawai mutuwa sai mu ce kyauta ya ɓaci kyauta baya cika sai hankali ومن يكون لأجنبي أهدا duk mutumin da ya ba wani bare kyauta don ya saka mar to in ma yi addi in ma dai ya ba shi wannan in ma yi addi kimatan in ma ya ba shi kima abin shi aurar da ko ya biyar mar da abin shi yanzu misali dama kyauta kala biyu akwai kyauta wanda ake yi don a saka wanda al'ada don a saka misali da kakani mutumin kauye sai ya ɗauko buhun masara kai kana birni kana harka sai ya zo a matsayin ka rawar ko aminin ka ko na bu sai ka ma kyauta ai kai kanka ka san wannan gobe ya kare dan shi ma kamar al'umma ka ba shi wani abu saboda haka yanzu duk mutumin da ya kama in can samu ne ka ba shi abin da ya fi karfin abin da ya kama in ba za ka iya yin haka ba ku ba ɗayan biyu ko ka biya shi kiman abin shi in ya kaya ka ci a ji a san goma nawa ne kudin gobe masara dubu hamsin sai ka tari dubu hamsin ya tashi tafiya ka ɗauki wannan dubu hamsin ka bashi kaga ka biya shi kiman abin da ya kawo auren da ko kuma ya mayar da abin shi in ba ka san ma wahala sai ka bar mu masaran ya tashi ka ce wallahi gidan nan makaroni muke ci da ainihin sawan bita masaran nan ake tura ta lalace wanda ka bi da ita shi ke da dama ya kawo ɗan ka sata ne in ba za ka iya sata sai ka mayar da kayan shi amma ba zai yiwu ka cinye bar masara kuma ya tashi tafiya ka ce sauka lafiya ba zai yiwu yana daman dawa ya ce matsalar nan ba da jini ma aro ta ne kwarai kuwa dama ya kawo don a bashi wani abu ya dole a bashi in ma kima wai ma biyar man da abinci amma ba zai yi ana shi kuɗi ba warji ala gairi zawil arhami wa gairi zin baƙaci wal aitami kai da ka kawo kyauta don a saka ma ko da ka kawo aka cinye ba a saka ma ba to warji ka koma a biya ka ala gairi zurin arhami in dai wanda ka kawo ba dan uwa ne na zumunci amma misali kawun ka ne wanda akwai zumunci tsakanin ku da kaka ka dauko mu masara ka kawo ya cinye bai baka ba ai dama ya cancanci ka bashi akwai wannan dangantaka wannan bai biya ba ka magana wa gairin dai bakaci ko kuma wanda ainihin ba talaka ba amma shi din kawai zaman birnin ya bi ka amma talaka ne fitik kullum sai ya ji abu guda yake samun na shaka kaɗan masara sai ka kawo masara ya ce ne yanzu ya ki biya baka da magana yanzu a matsayin talaka ka ɗauko mu masara abin da bai taɓa mallaka ba saboda haka ba zai biya ba wani aitami ko marayu marayu ne ka ɗauko abu ka kawo don su biya ka kana ba su sun cinye ba za su biya ba sai ba ɗayan ukun nan sannan ka koma a biya to yanzu idan rikici ya faru tsakanin wanda aka kawo da wanda ya kawo shi wanda ya kawo ya ce wallahi ni na kawo don ka saka mani shi kuma wanda aka ya ce ba da ya kama da wani in yi sakamakon kyauta ka kamun kyauta kawai na ci kuma har rikici ya zo gaban kuriya to magana wa za mu ɗauka wani ƙaunin wahidi za mu ɗauki maganan wanda ya ga wannan kyautar ne ma halbin tare da rantsuwa abu ya ɓaci sai a ce to ba ba yo alwala sai a rataya mar qur'ani ya zo ya sha billahi la ilaha illa huwa na kamar bu masara ta din ya saka mun ne in ya rantsa sai ka saka ba harbin bara kenan ko amma in lam yakun kulkun bi bitin shauda shaida idan al'ada bai shaida da kishiyan wannan ba amma a al'ada sai aka ce shin kam a al'ada irin da wannan mutumin ana kamar kyauta irin wannan da ya saka ne sai a ce gaskiya al'ada don irin wannan kyauta a yawa suna gawa yanzu misali kamar malami ne mai almajirai da kaka sai ka ɗauko rabin ka kamar wai ka ce saka ma saboda Allah ana ka tsangi abinci na saka kaga ana ne mun haka ba wai kawai sai kana zaune kana da arama tafiya ta wata ku zai ce to wani gani ranar tafiya ka ce to za mu ta ce sauka lafiya wai gungiyar nan sai ce wani gungiyaro rigancin ya tsangiya a yi kaga rana mai nuna cewa a ka tsangiya a wajen ajiya ba yanzu a nan ko tarin tsiri wajen zarar abu uba yana da daman kwace al'ada abin da ya bayar da ta miyar mulki daga ɗan shi uba in ya ba wa ɗa kyauta yana da daman ya fasa ta kwace misali ai uba yana wa ɗan shiga ta ya siya wani gida mai kyau ba shi mota ya bashi kaza ya bashi kaza ko bayan ya ba shi wani abubuwan ga kyauta ya bashi in ya ga yaron ya fara shiga wani hali yana da daman ya kwace je kai ka motar nan ka je je ka kulle gidan nan ka samu kuɗi an kwace shi ne ya faru amma wajen kwacewa malamin gayan matukar ba ba wa dan bashi ba amma da can ya zo wajen mai shayi turan shayi da biredi ma ba a bashi bashi amma yau ganin yar mota da yake da shi zai zo ya ce akwai kwaya ce akwai da indomi da waye a fafa samar shi ne shayi yana da sabon ya kakare ko motar nan a sayar a biya ne kawai sai da ya cici bashi kuma baban zai kwace motar sai da shayi ya ce zai ba hakkin ya shiga shi ne malam gaye matukar ba bashi ba amma ya ce ki bashi dalilin wannan abin sannan ko gaba ka ce za ka kwashe ba za ka kwace masu bashi za su ce ba zai yi ba ai an bashi bashi ne saboda wannan kama ce au ya hamu ko kuma matukar shi ma bai ba wani kyauta ba au ya ba ko kuma in ainihin baiwa ce in bai take ta ba amma misali ka ba shi mota irin tankin daji da na ko mota wani tankin daji ko wanda bai koba daya ko da ka ba shi shi kawai da ya fita sai ya raina mota ya je ba wani abokin ya ba wani abokin shi kyauta daga baya kai uban ka lokacin za ka kwace ina motar ya ce na bayar kyauta shi kenan ba da mun kwacewa tunda ai lokacin da ya bayar din tana mallakar shi ne shine au ya hagu matukar in bai bayar kyauta ba au ya ko bai taka ba idan baiwa shi babun lukudati babin tsuntuwa in ta jidin lukudata aman jaddiki ta'arifa fi misiri babin masjidi idan ka samu idan ka samu tsuntuwa to fa aiki ya same ka jaddid ta'arifa za ka sabanta cibiyan wannan abin tsuntuwan aman sai an shekara kana cibiya fi misali babin masjidi a kwatankwacin kaman kofar masallaci ko kusa da kasuwa ne wajen kasuwa ko wajen tsangiya ko ya dai inda jama'a suke taruwa wanda ake tunanin watakila mai abin yana gum to za ka shekara kana kewayawa kana cikiya. Mubadahu bayan an shekara baka samu me shi ba to ba shi da biya ba kwani ka aikata da abin da kake so ko ka cinye ko ka bayar kyauta ko ka ci gaba da ajiyewa duk wanda ka yi yayi tun da ka shekara kana cikiya. wayan ba amma bai idan ka bayar kyauta autu mallaka ko ka mallaka kai amfani da shi in me shi ya gudo kuskuri sai ka biya shi kayan shi shi ne ka'idar kyauta ko ka shekara kana cigiya baka samu mai shi ba sai ka cinye ko ka bayar dinar da mai shi ya gudo ce bai yadda ba sai ka biya shi wasiful ifazi wal wika'i wanda ya sifanta jakan da aka sa kuɗin wani kai da igiyan da aka ɗaure jakan wal abdi ya faɗi adadi to yuda za a bashi biladi biladi ladi ba tare da rantsuwa ba yanzu misali kuɗi ne ka tsinta a cikin jaka sai ka je ka ajiye kuɗin a gida ka zo ka je cewa wa ya jefar da wani abin shi sai wani ya ce ni sai ka ce me abin ya ce kuɗi ne nawa ne kuɗi ka zani a wace irin jaka ne ya faɗa da me aka ɗaure jakan ko da wani irin zai ya faɗa aka ɗauko aka je aka ne to dole a bashi abin shi ai kaga in ba na shi bane zai yi ya ce tukun nan gaba ɗaya kamar hadisin da yake cewa idan mutumin da ya san jakar ya san igiyar ya zo ya ce ku bashi abin shi kuma ko da an kuskure fa mutum ya zo ya ce na shi ne ya faɗi adadin ya faɗi jakar ya faɗi igiyar da aka ɗaure jakan aka tabbatar aka ɗauko aka ba shi a shekari ya yake bayan ya ɓace sai mai ainihin abin ya zo sai dai ya saboda kun yi abin da aka ce ku yi kun yi dama an ce wanda ya san jakar ya san igiyar ya san adadi ya zo a bashi kuma ya zo mun bashi shi kenan ta wuce shi ne yuda za a bashi guda ɗaya ba tare da ranar da shi ba in talibar min gairi tarihin idan kuma abin kuntuwa ya ɓace a hannun mutum ba tare da ya motsar da abin ba ko da kasanta ka je ka ajiye sai barawo ya sace wa kai ruwan sama ya dake abin ya lalace to ka za ka mana babu biya fi yawon ko a cikin shekaran wala fi ma tala ko abin da yake biye da shekaran duk babu biya wa kullum ma ya fito amma an kasance duk abin da zai lalace kawai kullum ka cinye kawai kana tafiya sai ka tsinci wani katon kifi irin soyayyen kifi din nan mai shi ya karkasa dubu biyar biyar a leda kawai leda ɗaya ta suke da faɗi ka ɗauka in an ce ka yi cibiya to har sai ya ci ya lalace kawai kulu ka kai gida a ci in ka kai gida aka ci wadda mani da rabbi dan ya shi wuto sai ka biya min misili idan yana da kwatankwaci misili ne ka biya shi kwatankwaci a wani samani ko ka biya shi kuɗa abin kaga ya fi daɗi ya fi sauƙi kawai je ka cinye in Allah bai kame shi ba ka ci banza in mai shi ya fito ka biya shi. ma balla min agna min aw min bakari la yukazanna illa li qawmin barari yace duk ma balla duk abin da ya bata min agaramin na awaki ko tumaki a jeji aw min bakarin ko shanu yanzu misali a jeji ne kaga sa a kungurmin jeji yana yawo ya bata ko raƙumi yana kungurmin jeji ya bata to layu kaza ba a kama shi illa li kaufi farari sai tsoron ainihin cutarwa in akwai wani gari a kusa sai ka kora su zuwa wannan garin amma in kana tsoron zai cuta zai cutu to din kan dole za ka kama shi walwalar mummuzu yaro dan an ce kamar akuya ma ko rago in ka ganshi a kungurumin jeji irin wannan wai malamai suka ce kukan da yake ma cewa yake in malaka auli gairika auli zibi kawai cewa yake in ma ka kama ka ci ko wani ya kama ya ci ko dare ya kura ta ci duk da kungurumin jeji ne ba alamar karkara ko wani jeji ko wani abin nan ko wani garki a kusa saboda haka irin wannan da ake tsoron zai cutar za ka iya kamawa kuma ba ne walwalar lumbuzu yaro karami da aka yasar da shi hatiman yi ta wajibi ne dole a tsince shi ba za a bai hutu ba kuma yanzu da asuba kana buɗe kofar gida kawai sai ka za a zuwa jefar da jinjiri a kofar gidanka to aiki ya same ka dole ka ɗauke shi wa habinuhu kuma da yanzu wannan yaron haƙƙan alaika wajibi ne a kanka mushtarar abin sharɗantawa dole ne ka nemi wannan yaron ba za ka bari ya tuzanta ba in lam yakun lil umri malun idan yaron ba shi da dukiya da aka hada shi da shi har gaba da ya bayyana da wani lokaci in an zuwa ya san da shi din ana ajiye kuɗi a karkashin shi to wanda wannan kuɗin in ka ɗauka sai ka mai da wani da kuɗin shi warji ala abihi in amdan dara ka koma baban shi biya ka in amdan dara idan daga ne ya bar kawai a unguwa aka ga jinjiri aka tsinta aka tilasta ma a ciyar mahaifin da kai katsinta kuma ka ga dama gidanka zangaya ne sai ka ci gaba da kula da shi kana kula kana kula sai da aka shekara goma yaro ya zama matashi kawai da wani makwabci ya ci wannan yaron ɗana ne kawai yau ce da na gaba zan iya wani jefan da shi yanzu sai ya gyara tun da gashi nan waji alabi in amdan dara ne yake da gangan ya jefan da shi to yanzu dama ce da shi ya kawo ba duk da wani da kamar su